بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا ندين وتربي الأول إجراء بديدة دريون العربين الشدة ونيا ديدة رانا قدر وتن سبتمبر miladiya 2024 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondule daidai kasuwar bauka ne wannan niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratu safat wanda da iyawan allah mun zo aya na ƙarshe daga cikin ayoyin da suke cikin suratu safat yau za mu tashi farkon sura na suratu sa'ad zuwa abin da allah ya so kafin nan za mu gabatar da mukaddimomi wanda suka shafi wannan sura suratul sa'ad mukaddima na farko shine bayani akan sunan da sura take da shi ismu hadhihi sura suratul sa'ad wannan sura sunanta suratul sa'ad liftitahiha bi hadha al-harf saboda ta fara da wannan harfi kuma dai shine sunan da aka santa da shi mukaddima na biyu akan inda aka saukar da wannan aya ijma'i na malamai ya tafi akan surar makkiya ce daga cikin malaman da suka nakalto wannan ijma'i akwai imam al-mawardi akwai ibn al-jawzi akwai imam al-qurtubi akwai ibn atiyya da sauran maluma duka sun hakaito ijma'i na malamai cewa wannan sura sura ce makkiya لأنها تناولت موضوعات مكية domin. ta kunshi bayanai na abubuwan da ake kira da su a lokacin da ake maka kafin a hijira a mukaddima na uku za mu ji adadin ayoyi na wannan sura surar tana da ayoyi 88 tana da kalmomi 732 tana da harfa 367 kenan mutumin da ya karanta wannan surar zai samu lada dubu talatin da wani abu idan Allah ya ba mu ikon yawan karanta wannan sura da kuma sauran surorin alkur'ani mai girma muqaddima na biyar wuraren da suke da alaka da suratu as-safat daga cikin da suke da alaka kowace daga cikin surorin ta fara ne da rantsuwa والصافات صفا نوكم على اتصال والقرآن بالذكر kaga waccansu ta fara da rantsuwa sannan kuma a cikin kowanne daga cikin surorin za mu ji labarin al'ummomin da suka gabaci mu safat mun ji kisar annabi ibrahim mun ji kisar annabi musa da haruna ta gace mun ji kisar annabi yunus sauransu wanda a yunus ko da annabi da sauransu ne to kuma a cikin wannan sura ta safat za mu je kissar wasu daga cikin annabawan allah kamar annabi annabi dawud kamar annabi ayyub da kuma abin da ya kamata sai daga cikin inda suke da wajen shaba akwai bayani akan wauta na kafirai inda a cikin suratul a cikin wannan sura da sura da ta gabace ta duk zamu ji bayanai da kafirai suke yi Allah yake cewa kafirai suke ce rabbana ajjalna qitana qabla yawmil hisab dayin surar Allah yake cewa kafirai suna cewa afa bi azabina yasta'jilun kina Allah yana nuna mana kafirai suna neman Allah ya gaugauta musu azaba to a dayin surar Allah ya bayyana mana su ce mun manzo suka yi azaban ma a yi gaugawa yi musu abin su tun daga nan su dai ba za su yi imani daga wannan wauta ne abinda ka san ba mai daɗi ba kana makan ka fatan ka same shi Allah madaukin sarki ya samu dace sai dai mawdu'at na wannan sura a takaice malum masu ce wannan sura sura ce da take bayani akan al-husumat al-husumat mawdu'at al-husuma duka za ka gama du'a ɗinta shi ne husuma Allah ya ce husuma ja'in ja in an gama ja'in ja da wannan bangare a koma wancan bangare in an koma da wannan a koma ga wancan na farko za mu ji husuma na mushrikai da suke yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam aj'al al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab yanzu a ce Allah guda ne shi ɗaya da abota ma a daina bautar lata da uzza da munata wannan abin mamaki to nan an yi ta tabarza mazala na kwatanta musu na ganin haɓa ya za a ce Allah guda ne ta ganin akwai husuma sannan za mu ji husuma na al'ummin su gabata game da annabawansu cewa mutanen nuhu sun karya tashi adawa su ma sun kin imani za mu ji fir'auna shi ma ya karyata annabi musa da samudawa da mutanen ludu da abin da ya kama da wannan irin yadda suke ta jayayya game da annabawansu daga cikin husuma na uku da za mu ji a cikin wannan sura shine husuma annabi dawud ma hasma tare da ma hasumai tare da wa'inda suka zo gurin shi suka kawo masa ƙara mun ji lokacin da suka zo dai ya gabatar da magana ya ce aini da wannan ne muke ta hayaniya wai shi yana da akuya ɗari ba ɗaya ni akuya ɗaya gare ni ya ce sai dai in ba shi ya haɗa su zama ɗari ni da hankwa kuma tahiya ta yi tahiya yi ne ƙarfin zance ya zama yarin jayi na magana naka na kawo ƙara shi kun gane ko wanda annabi su annabi dawo lokacin da ya hukunci ya kare sai ya fahimci allah ya jarrabe shi ne a wannan al'amari dan ya za a yi mu fahimci haka a cikin ƙur'ani za mu fahimci annabi dawuda ya gano inda mutanen nan suka shigo shi ya saba ma al'adar mutane su duna yanzu kana zaune kawai sai ga mutane sun shigo ta wando ta fenetar sun zo gurinka kuma mutane ne hankalinka bai kwanta bai kula ba sai daga baya kana sarari kana ce kai ke mutanen nan talanta sun kabi to a kuma da an gane misali ko to lokacin da ya fahimta sai ce Allah ya jarrabe shi ne sai ya faɗe ya tuban ma Allah ya nemi gafara Allah subhanahu wataala za mu ji wannan husuma da ta gabata tsakanin annabi Dawuda da wa'annan sai husuma tsakanin mutum ɗan adam da kansa annabi Sulaiman ba Allah ya bashi duniya ya ba shi duniya ya ba shi mulkin mutane da aljanu mun ji to na zama ji ƙarashin kistar lokacin daular ta samu an ji ana wasa da dawakai ta koyon yaƙi ta koyon harbe-harbe sai abin ya shigartar da su har rana ta je za ta faɗa musu sai da la'asar ba ya ce ah wannan al'amarin ya shigartar da duniya ta jami'in wannan ya ce to duk ku dawo da ku dawo da dawakan a je a yi kasuwa da su a karkashe su in rahu da su don mi lahira ta tahimin wa'in abubuwa duka za mu ji wannan husuma a husuma kuma na gaba za mu ji alhusuma su bai na ahalin nari za mu ji cece ku ce da zai barki tsakanin yan wuta yayin da aka shiga wuta hadha fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فليس القرار يعني cikin wuta mabiya da wa'inda suka bi su wanda suka bi suna cewa in ba da mun gaje ku akan wannan bata ba da mu mu shiga ba su ko wanda su ce a da ma lalatattun kuke da ma lalatattun kuke za mu yi husuma akan wannan sai bayani na gaba husuma da za mu shi wadda ta faru a sama tsakanin mala'iku da Allah subhanahu wataala lokacin da za a halicci annabi Adam suka ce ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika ko wani menene wannan kaddashi da haka suka ce dan Allah in tambaye mu ran da za a ba mala'iku labarin za a yi annabi Adam wa ke da labari wa ya gani wa ya zo akwai wanda ya zo in ma akwai wani mutum a raye to sai da aka yi yana nan amma mun san mala'iku sun yi wannan magana ko ba mu sani ba ta yana muku sani ta al'urami ko sanin wannan labari dalili ne daga cikin dalilan da ke nuna annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi da kan shi yake ce da su su kafirai kenan ma kana ne min ilimin bil mala'il ala idan yaktasim yace ni fa abin da ke faruwa a sama ban sani ba sadda suke husuma akan ayi mutun amma sai gashi Allah ya bani labari kidan ku yadda ni annabi ne kuma koda ba ku yadda gaskiya ne da fara Allah ya taimaka mana to za mu ji husuma a wannan a takaice dai malamai sun ce tana baka husumomi ce ce ku ce da yawa a cikin ta shi yasa farkon surar ya dace da ƙarshen surar farkon surar Allah ce wal qur'ani lil dhikr ƙarshen surar Allah ce in huwa illa dhikr lil alamin Allah madaukin sarki ya amfana da mu abin da zamu karanta a cikin wannan sura bismillahir rahmanir rahim suna da mai rahama mai jin kai sad wannan harafi yana daga cikin huruful muqatta'a wanda mun yi bayani a baya wuce shi alkurani mai girma akwai surori guda uku da suke farawa da harafi guda daidai akwai masu farawa da harafi guda biyu da uku uku da hudu hudu da biyar biyar duka wa'annan malamai suka ce ana isti'malin su ne wajen tahaddi abin da ake ce ma tahaddi fito na fito na yi in ka isa kai su kafurai sun ce manzo Allah ya kirkiro maganan ne sai ce to ai kuma larabawa ne ko na iya kirkirowa to ga misali sade harfi ne na larabci da kuke magana da shi in kun isa ku ɗauke shi ku haɗa ku kirkiro abin da ya zo da shi Allah ce wal qur'ani bi dhikr ina rantsuwa da alqur'ani ma'abucin daraja ko kuma wanda yake ɗauke da tunatarwa kowanne yana iya ɗauka ko dai ya zamanto a sharf daraja ko ya zamanto a zikira tunatarwa duka yana iya ɗauka a ƙa'ida ta malamin tafsiri allafazi in yanzu yana iya ɗaukan ma'anoni da dama yujma in amkanar jin ana haɗawa ne duka in yana yiwa a haɗa kalmomin gane ko saboda malaman tafsiri suka ce innal lafza idan amkana ijtima' al-ma'ani fihi min dun tadat wa ihtamala dhalika al-asiyaq fala ba'sa bi haml al-lafz ala ma'nayn idan lafazi yazo kuma yana iya yiwa a hada ma'anoni duka ai aiki da su ba tare da samun tinkara warwara ba kuma siyakin yana nuna haka to babu lahi a ɗauki wannan siyakin a sa shi duka a cikin wa'in ma'anoni ƙur'ani yana da daraja ko sannan kuma ƙur'ani yana ɗauke da tunatarwa ko ba haka ba ne to inda yana ɗauke da daraja yana ɗauke da tunatarwa duk a fasara shi haka kenan za ka cewa wal ƙur'ani bai zikir wannan wawal ƙasar ce ko ina rantsuwa da alƙur'ani mai daraja ko kuma wal ƙur'ani bai zikir inda yana da zikira ina rantsuwa da alkur'ani wanda yake yana dauke da tunatarwa ga mutanen duniya gabaki ɗaya da ƙur'ani la ya'khudhu bihi ahadun illa sharafahu Allah ba wani mutumin da zai riƙe ƙur'ani ya sa shi ga sai Allah ya bashi daraja duk wata hanya da za ka bi ka samu daraja ba ta kai riƙe alƙur'ani ba ta kai yi mu ƙur'ani hidima ba in kana son daraja manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwama wa yadau bihi akharin Allah yana ba wasu mutane daraja sanadiyyar sun yi alƙur'ani hidima wasu kuma ya kankantar da su wanda suka yi watsi da alƙur'ani don haka darajar mu ƙorani in muna son ƙasƙanci muski alƙorani akwai hanyoyi da dama nema ƙorani hidima karanta shi karantar da shi koyar da shi ɗaukan nauyi a karantar da shi aiki da shi duk waɗanda abubuwa suna kawo mutum daraja da abin da suka kama da wannan don haka ƙorani ba abin wasa ba ne Allah ya samu dace ai shi yasa Allah ya ce wal qur'ani dhikr bi tana zuwa zu ismin ne min asma da hamsa an tuna ko asma da hamsa daga ciki akwai abu hamu fu zu da sauransu kun akun hamu fu zu sai hamun da abin da ya kamata amma wani saboda dauko zu zu din nan ismi ne min asma'il khamsa idan yazo mahalli na menene mahalli na jarra sai ya dauki yamu sai ai idafan sa malamai suka ce zuɗin nan la ta'ati illa ma al-ashiya al-mu'azzama wal mufakhama duk sadda kaga an yi amfani da zu akan kwamatsa ta ne da abubuwan masu girma a larabci kamar yadda a ce zuma ne zul arshin majid dulkuwatul matin duk da yanka ga hada da zidin na abin da zai zo kusanta za ka ga abubuwa ne masu gari shi yasa aka gwammatsa ta da wannan wal qur'ani zikr ma'abuci daraja ko ma'abuci tunatarwa Allah ya ce balil ladina kafaru lalle su kafurai fi izzatin suna cikin girman kai girman kai wa shiqaq da kuma sabani shine adawa su ga manzo sallallahu alaihi wasallama shine ya kawo musu wannan matsala kenan an ka ce inda an kai rantsuwa ana bukata a samu jawabul qasim wal qur'ani lidhikr jawabul qasim taqdiruhu innahu lahaq min indillah lalle alƙur'ani mai daraja saukakken littafi ne daga gurin Allah amma fa duk da haka balil ladina kafaru fi izzati wa shiqaq su dai kafirai suna cikin girman kan izza ai takabbur wa shiqaq da kuma sabani game da bin manzo sallallahu alaihi wasallam kam ahlakna min qablihi kam anan ba kam istifamiya bace kam khabariya ne bi ma'ana so da yawa mun halakar da waɗanda suka wuce gabaninsu ina labari ake ba su ai mun halakar da waɗanda suka gabace su min ƙarnin na daga al'ummomi da suka gabata gane ko fanadau sai aka kiraye su gane ko fanadau aka kiraye su ai fanadatumul mala'ikatu inda halakihim mala'iku suka kiraye su lokacin da za su halaka amma Allah yake cewa wala tahina manas babu dama gudu ko babu dama shiryarwa dan manas su laraba suna amfani da shi wajen kan hari ko wajen gudu yan zo gurin yaki suna manas manas manas ma'ana ku shiga ku shiga ku kai hari ku kai hari in ta yi sahi sai kuma su fara manas manas manas ma'ana ku gudu ku gudu ku gudu kun san a ƙa'ida na yaƙi kafin ku je akan ba ku wasu kalmomi a ce in kun ji an ce kaza to ana nuhin kaza ne in kun ji an ce kaza kaza ne wanda kaga a gazo ta uhud manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wasu kalmomi na yaƙi da ya ba sahabbai a gazawatu badar akwai kalmomi na yaƙi da ya ba sahabbai su ma yanzu sojoji na yanzu duk da za a tsaye yaƙi za a za a yi formation na sini cewa to yanzu in an je ba a magana ku rinka kula da kaza in kun ga an harba bindiga sama ana nufin ku yi gudu in kun ga an harba bindiga ta yamma ana nufin ku kwanta yan yi kaza sai ya zama to kai da ba a wannan formation da kai ba yanzu ba ka gane yadda an kai to su ma suna da wannan to shine sai Allah ya ce kam ahlakna min qablihim min qarni ai mun halakar da wanda so gabace su na lumomi da yawa fanadu aka kiraye su wala tahina manas amma lokacin gud ko lokacin kan hari na ashirya ya kubuce la ta'anan ta'un din nan an karata ne akan la ma'ana lahina masu ba lokacin gudu ba ne ba lokacin shiri ba ne damar ta kwace musu kakukula kakumanta la ana ƙara mata tawa a ƙarshen lokaci lata kamar yadda rubba ana ƙara mata ta a ce rubbata kun gane ku akwai ɗaiɗakun kalmomi na larabci da ake ƙara musu tawa to wannan tana ɗaya daga cikin irin kalmomin da ƙara tawa ɗin na aka ina sai zama to la a'a hina manasi yayin nan ba lokacin da za a gudu bane ba lokacin da za a tsaya bane dan mata kuci musu wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum suka yi mamaki cewa mai gargadi daga cikin su ya zo musu su qurayshawa kenan suna mamakin manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo musu yana tsoratar da su minhum daga cikin su mai dangantaka irin tasu قال الكافرون sai kafirai suka ce hadha sahirun kadhab wannan ba kowa bane dan sihiri ne wanda yake kadhab ko makareci ne kun gane abin da suka ce mai sihir sahir wai in zaka saurare shi dadin bakin ci siyasa ya raba ƴan uwa mana inda addini ko ba musulunci bane inda kuna saurare shi to sai kun shigo musulunci daga sihiri na gare shi Allah ya kare mu aka gaga wa manzo sallallahu alaihi wasallam dan sihiri ai ba ta isa ba kuma makareci ba ce kadib sai aka ce kazzab akwai bambanci akan kalma wadda aka yi mata da'ifi da kuma wadda ba ta da ta da'ifi shi yasa kullun daga cikin ma'ani siyagul zawaid ma'ani siyagul zawaid ya kamata duka dalibi ya san wa'annan duk ƙarin da aka yi makalma akwai ma'ana da take masu in aka yi makalma ƙari bitta ta'ifi ya dullu ala tikira akan maimaita abu yanzu mun ka ce hada kare ya za mu fassara shi dauza hada kazzab to wanga ya yi ƙari ya yi ƙarya hada fa'ilun wannan mai aikatawa ne ko hada fa'al hada qatilun hada qattal da abin da ya kamata to kenan shine ma'ana kenan nan magana ta su tayi mu ne suka ce mun ƙarya tashi ma mai maimaituwa ce sahirun kadhab suka ce dan sirri ne ko mai ƙarya ta suka ci gaba da cewa aj'al al-alihata ilahan wahida shin yanzu yana yiwa gare mu a sanya Allah guda daya mana shi manzo ya mai da Allah ya zama guda daya shi kaɗai za a bauta ma dukan mu barin bauta kuma kan mu mulki Allah guda ɗaya su mamaki suke inna hadha la shay'un ujab lalle wannan abu mamaki ne ban mamaki kun fahimci Hausa ba ka shan rubutu ba ka daura laya haka kawai kai abin mamaki ne kun san wani yanzu in ya ganka ba ka da laya ba ka shan rubutu baka rike wani shehi ba ka rike Allah da manzon sai shiga ka ku dai saka ci dai gare ku ɗan zamanin ka abin mamaki kun fahimci Hausa Allah ake rikewa manzon Allah ake bi duk yadda kake ganin wani zai iya ma wani abu ba a cewa muguntan mai mugunta ba za ta yi tasiri ba amma dai a rike Allah a bar shi da Allah ka gane Allah duk wanda ya nufi mu da sharri ka maida masa sharri shi ka kare mu daga sharri masu sharri shi ne magani wannan amma ba ka ɗauko unzugu ka ɗaura ba ka dami kanka ka hana kanka zaman lafiya Allah subhanahu wataala ya ci gaba da labari ya ci gaba da bamu labari yake cewa man talaqa al malahu minhum sai manya daga cikin su suka tashi suka ci gaba suka tafi su manyan kafirai su abuja da sauransu a nimshi ku tafi wasu biru ala'ala ya cikin ku yi hankuri a kan allolanku ina hada da shan umuran haka ne ku? kenan suna nuhin kadde a yadda abin manzo sallallahu alaihi wasallam ina hada da shan umuran abu ne wai da ake nufin a hallaka mutane da shi ai إن هذا الذي يقول محمد صلى الله عليه وسلم يريد به الإهلاك معنى وانا أبو هنا نفع أهل كروان إنه مدي بآية لقبعد وانطلق الملء منهم من يارغ سكي من يا masu kudi a wannan lokaci masu fadi aje a wannan lokaci suka tashi an mishi ku tafi wasu biru ala alatu ku yi ta hakuri akan gumakun inna hadha la shay'un yurad wannan abu ne da ake nufi halakar da mutane ma samina bi hadha fil millati al-akhirah mu dai fa bamu taba jin wannan abun da manzo sallallahu alaihi wasallama yazo da shi fil millati al-akhirah a an zamanin karshe kun gane ko ma samina bi hadha bamu taba jin wannan abun da manzo yake faɗi da shi ba fil millati akhira a jama'an ƙarshe ma'ana yahudu da nasara suke ne ma'ana waɗanda an ka ba littahi muka tarar da su ga su rike da littahi to mummuci suna a rike Allah wura ɗaya ba kuma karya suke mai yahudawa addinin yahudanci a cikin littahin a taura akwai bayani akan a rike Allah shi kadai a injila akwai bayani a rike Allah shi kadai amma yanzu abin da suke cewa mu mu ji wannan ba to in ba ku yi wa hujja ne shi zai sa babu shi in sai ka kawo na wasu ce kai yaro ya shiga taso mu ba mu san wannan abu ba to ai ba sai ka sani ba ko ni ne ka sani idan ba ka san abu ba kuma ba haka yake ba kenan bisa da aka yawa abu ka duba haka ne haka ne ke aiki da shi ba ka wani ka sake dabara suka ci gaba da ba da labari suka ce in haza illa ikhtila wannan abin ba komai bane kirkiran ƙarya ne kawai yanzu ya kirkiro zance ne daga gurin su kawai faɗa ba magana Allah ba ce in haza illa ikhtila kirkiro abu a unzila alaihi dhikru min bainina yanzu shi da a saukowa da littahi a tsakanin gaskiyar tahi hasidin dai ta zo ai ta kewaye yaushe ta so mu san asalin shi ba kaza kaza tana nan koyi hasada ce anzila alaihi dhikru min bainina yanzu za a sauko masa da wa'azi tunatarwa qur'ani a tsakanin bal hum fi shakkin min dhikr Allah ce su dai mutanen makka suna shakku game da littahi na da kuma annabta da ni ba manzo sallallahu alaihi wasallam bal lamma yuqu azab Allah maɗaukin sarki yake cewa ai nan ma bi ma'ana nan gane ko dan bus dandani azaba na bane suke kafircewa game da abin da aka faɗa bal lamma yazuqu azab ai bus dandani azaba mana in suka yi hakuri azaba na yana zuwa gare su ko kula da kyau da lam da lamma duka ma'ana nan suke ba su ai mun yi su da ku ko ba mu ba mun ka ce min adawati da jazmi lam ba ba mu yi wannan da ku ko to muna yi da ku da lam da lam ma ma'ana guda suke ba su wajen yin aiki a mudari in ka ce lam ya kara lam ma ya kara sai dai bambanci lam ya kara bai karanta ba kwata-kwata lamma ya kara bai riga ya karanta ba amma zai iya ya karanta lamma ya zuko azab su ɗanɗane azaba amma fa zai iya yiwa su ɗanɗane ta matuƙar ba su tubo ba in sun kuma suna yi ban gane ko an gane bambancin ba wajen aiki duka aikin su guda a mutsari amma wajen fassara ita lam tanfi usul al'amal tana kore cewa aikin bai faru fil madi bai riga ya faru ba lam ya kira bai karanta ba zai karanta ko ba zai karanta ba wannan dai baka sani ya amma in ka ce lamma ya kara bai riga ya karanta ba to zai iya yi wa ya karanta kun gane misali ko shi yasa nan lamma ya zuku azaba ba su riga sun ɗanɗani azaba na ba amma zai iya yi wa in ba su tuba ba azaba Allah ya shafe su Allah subhanahu wata'ala yake cewa am indahum khaza'inu rahmatir rabbika ko kuma taska arziki na ubangijinka a hannunsu ne take al-aziz al-wahhab wanda yake mabawaye ne ko mai yin baiwa ga bayansa ngare ko baka annabta ba ne ma bace ba arziki bane daga gurin Allah to Allah ya ba da ita ga manzo sallallahu alaihi wasallam to su ne ke raba nema bale su ce ba abawa ne ba ba abawa ne ba ba aikin su bane Allah shine al-aziz mabuwayi mai inda yake so sana al-wahhab mai yin baiwa ya bayar da ita ga inda yake ganin ta dace am lahum mulku samawati wal ard Allah ya ce ko su suke da mulkin samai da kasai amma bainahuma da halittun da suke tsakanin samai da kasai suke da wannan mulki a hannunsu wannan mulkin yake ba hannunsu yake ba faliyartaku fil asbab to kenan su hau ai faliyasadu su tattaka fil asbab a cikin kofofi na sama kun gane ko in dai suna da iko su je su kallo su ga yaya Allah ya sabko da annabta ga manzo su bai sabko musu ba an gane misali ko yanzu ana raddi ne akan eh to Allah ya samu dace wani ya sha kwana ko kowa ya dabi kusa gare shi in kaga yana wani abu ka nuna min shi ina da muke eh a da mun da kai niki kai da shi kenan ni kama ni kama da kana kwana ni na sa abin da zai maka bara ka zo gida saura ka dan mutaci to ina da muke Allah subhanahu wata'ala ya ce amlahum mulku samawati wal ard nan ana musu da raddi ne can da suka ce a unzila alaihi dhikru min bainna kun gane ko su wasu na ganin bai cancanta ba ya za a yi gawa ne gawa ne gawa ne ce ba shi bane wani na to shine sai Allah yake cewa ai ba su suke da mulkin samai da kasai ba wama bainahuma halittun da suke tsakanin samai da kasai ba su suke da mulkin su ba in ko sun ce su suke da su fanar ta kofil asbab su tattaka a kofofi na sama su bi matakai na bin cimma sama su leko su gano su ce a gyara wanga suna a cire shi asa sunan wani yana yiwa yiwa Allah yake cewa jundun su dai wasu rundunoni ne ma hunalika mana inda ma aradu asalin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yau mabadar zundun su sojoji ne wa'annan kafiran ma yayin da hunalika a can suka so su kai hari na an koma magana akan badar mana ai sun yi runduna a ranar badar don su kashe manzo sallallahu alaihi wasallam amma wa'annan sojoji duka mahzumun za a rinjaye su Allah ya ba manzo rinjaye a kansu min al-ahzab daga cikin jama'u na kafirai mana kamar yadda aka halakar da sauran kafirai wasu nasara ka annabawa ba su ma wa'annan runduna ne da suka haɗu don hasada ga manzo Allah su ma Allah zai rusar da su Allah ba zai ba su nasara ka annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ai kazzabat qablahum qaumun nuhin ai mutanen nuhu sun kalaita annabi nuhu kafin mutanen manzana su kareta shi wa adam su ma adawa mutanen annabi hudu sun karyata annabi hudu amma ba su ci nasara ba wa fir'aunu shi ma fir'aunu ya karyata annabi Musa zul auta ma'abuci turako mun gane ko ko kuma malamai na ce zul auta ai sahibul azab bil auta ma'abucin yin azaba ga turako shi fir'auna saboda hatsaribancin shi gimshikai gare shi duk inda kai mai lahi bai so abin bai mai sai je daure ka ai ma abin da ake so ka san in za a yi ma duka ka kare hannu ai da sauki ka samu dama da sai a daure ka ai ma abin da ake so kuma a tarihi dai Firaun yana daga cikin wanda sun kashe banu Adam wanda Allah ɗaya sai ya kasu ya kashe dubban rayuka don kariyar mulkinsa amma ya babu mulki a hannunsa da Allah shi ke mulki ya wuce shi ne Allah ke wani labari fir'aun zil auta da fir'aun ma abuci turako shi ma Allah ya halaka da shi wa samud su ma samudawa mutanen annabi salo sun ta annabi salo wa qaumu lut da mutanen annabi lut ashabul aika da ma'abuta aika su ne mutanen annabi shu'aibu su ma sun karyata annabi adam annabi shu'aibu Allah ya halaka da su ulaika al-ahzab wa'ancan duka da ake ba da labarin irin dinoni ne jama'u ne na kafiri duka wa'ancan jama'u ne na kafiri Allah ya halaka da su Allah subhanahu wataala yake cewa in kullun illa kadzabar rusul dukkan wa'ancan da aka ambata duk sun karyata manzannin Allah fa haqqa iqab sai hukuma na yau wajaba akan su saboda sun karyata annabawansu amma yanzu haula to su wa'annan mutane naka me suke tsammani illa sayhatan wahida face tsawa guda ɗaya da Allah zai musu ma laha min fawaqa wadda in an yi ta babu wani shira babu shira babu dawowa da an yi ta shikenan ta riga ta faru ai laraca babu dawowa in ta riga ta faru kuma babu jinkiri in ta faru ma'ana an yi ma wa'annan saboda laihin da su an yi ma wa'annan saboda laihin da su ko kuma kun zo kuna irin wannan ne to me kuke tsammani ne kuna jira ai muku irin yadda aka yi musu ne wancan da aka tashi musu ba a jira ba kuma kuna tsammani in abin ya zo za a jira ku ne ba za ku samu sassace ba Allah madaukin sarki ya yi mana jagora ya sa aljanna ce makomanmu wa ƙalo su kafiran maka su ake magana da su an suka ce da manzo ko suka roƙi Allah ubangiji suka ce rabbana ya ubangijinmu ajjil lana ittana qid ajwana kitab ko kuma sahifatul a'mal ay Allah ka gawata raba aikin in dai ma ana ganin aikin mu ba na kwarai bane to tun yanzu a raba ba mu nan ay mun hisabi hukumar dai an dade ba yi ta ba kenan rabbana ya ubangiji ma ajjalna qitana ka gawata yi muna hisabi ka ba mu littafin mu kamla yawmil hisabi kafura na hisabi tun kafin kiyama tun yanzu mu a raba muna magana mun san manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga musu har kiyama wanda aka ba littafin sa a hannunsa na dama za a yi mai hisabi mai sauki wanda aka ba littafin sa a hannunsa na hagu za a yi mai azaba mai tsanani ko haka bane sai suka ce a domin a ba mu damu magani gaskiya ne mana in dai da gaskiya ne a ba mu littafin mu magani lalalan ba wauta bane wauta ne wannan wanda gasan zai iya kace shi na Allah yake shi da manzo isbir ala ma yaqulun kai hakuri game da duk abin da kaje suna gaya ma duk iskilancin da kaje suna gaya ma kai hakuri wa qur abdana dawuda da kai kade tuna bawon mu annabi dawud ma'abuci karfi gane ku ƙarfi a ibada yana da ƙarfi ibada shi ne wadkur abdana al'ayu ka tuna bawan wadkur abdana dawud ka tuna bawan ma'anib dawud zal'aidi ma'abuci ƙarfi a ibada mana yana da ƙarfin ibada innahu awwab shi dai mai yawan komawa ne ga Allah duk al'amuran shi dai yana barin su ne ga Allah inna sakharna al-jibala ma'ahu mun hore duwatsu tare da shi mun yassare masa duwatsu tare da shi shi wane ne shi annabi Dawud yusabbihna suna yin tasbihi tare da shi bil ashi wal ishraq farkon safiya da kuma ƙarshen safiya mana da safiya da marici suna yin tasbihi tare da shi Allah dokin sai sai ce wa tsaira mahshura sannan mun hore mai mun yassare masa tsuntsaye mahshura mana majmu'a ba akwai su ta hashar ba mahshura wadda suke a tare to mun hore masa majmu'a na tsuntsaye kullun lahu wa dukkan suna yin biyayya gare shi wasu malamai suka ce kullun lahu awwa dukkan da nabi dawo da tsuntsayen da duwatsu suna komawa ga Allah suna yin da'a ga Allah an fahimci masa kinan in an dauka kullun lahu awwa dukkan suna yi ma annabi dawo da biyayya to mun ji irin aikin da annabi Dawud yake yana aiki ne na ibada dan Allah su ma sun kabe shi suka yi aikin ibada dan Allah kenan duk an taru an koma ga Allah subhanahu wataala ina kullu lahu awwa Allah ya ce wa shaddadna mulkahu haka ne ko muka karfafa mulkin shi shi wane ne shi annabi annabi Dawud وآتيناه الحكمة muka bashi hikima muka bashi annabta wa fassara al-khitab da kuma iya rabi zance mana yana yin zance zaka ji baka son ya daina magana alawai sai ce wa shaddadna mulkahu muka karfafa mulkin sa mihrab wurin da annabi sulaiman ne annabi dawud yake yin sallah kowane rana mala'iku dubu talatin da uku suke yin mutane wanda ke zuwa suna tsaron shi mutum dubu talatin da uku ke zuwa suna tsaron wurin da annabi dawud yake yin ibada an gane ko? in ba a kawo gaɗan ba ba yanzu adadin mutanen kaso gatan nan ga kaso bunka suna kama mutum dubu talatin kina hadda ƙari sau da girmama wa ganar da wuri waye hore mai wannan allah su mana wata sannan mun ba shi annabta a fasilar shaɗa da iya zance nan da wuri yana magana ba ka sanya wuri kowane zance yana aza shi a wurin da ya dace Allah ya samu dace. Ga murya, daɗin murya in yana magana ko yana karatu baka son ya daina. Wahala ta ka na ba'ul khasmi id tasawwarul mihra to nan ne za mu sa kolin tsayawa. Wannan kusuma da muka labarin wa'innan masu kawo kusuma ga annabi Dawud lokacin da suka shigo mihrabinsa an ce tasawwar suka shigo ba ta hanyar da ake shigo kan wani ayi za mu tashi insha Allah ana za mu takaita inda lokaci ya zo kuma akwai bayani da muke so mu gabata